الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا السابق تكلمنا عن إنا وأخواتها حيث قمنا بالشرح بعض ما يتعلق بها وكيف تعمل وإذا تصرفت كيف المتصرف منها يعمل عمل الماضي تحدثنا عن ذلك على قدر الإمكان فاليوم بمشيئة الله سننتقل إلى درس جديد ko ba haka ba ne ai mun yi bayani akan inna da 'yan uwanta ko gwargwado ko ba haka ba kana da 'yan uwanta ko to sai mu je gaba akan sabon darasi inna wa akhwatuha inna da ƴan uwanta inna da ƴan uwanta an ga wajen alqaidatu qaida mala yace inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla wa'annan guda shidda tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar suna shiga cikin mubtada da khawar mubtada ne ai mun san mubtada ko ismun marfu'un fi awwal jumla khabar mubtada ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan mun san wannan to mala yace da inna da wa'annan da aka lissaho suna zuwa inda mubtada da khabar mubtada yake mala yace fatansibul mubtada'a sai inna sai mu mubtada nasba wasali bisa mun san asalin mubtada ruhu'a yake da ita amma saboda zuwan inna ko ɗaya daga cikin wa'annan sai ta yi masa wasali bisa wa yusam masmaha sai a ce da shi isminta wa tarfa'ul khabar sai ta yi khabaru ruhu'a wa yusamma khabaruha sai a ce da shi khabarinta misali yan uwa masu girma idan muka ɗauki wannan Allahu rahimun a karanta yanzu Allahu rahimun Allahu rahimun البيت جديد البيت جديد كوكولا الله سنا ne ko ya zo harkon jumla yan ce ayi da ila bishiyar shi ma mubtada rahimun ba shine ya ga mana matsayin Allah ba kenan wannan shine khabaru mubtada ko albaitu gida jadidun sabo in mun ka ce albaitu muka yi shuru ba a san gida wani iri bane amma da mun kace jadidun mun samu labarin shi ko ba mu samu ba kenan wani ya zama khabar mubtada to shine sai mala yace kamar yadda kana take shiga ta yi aiki haka inna da yan uwanta suke shiga su yi aiki sai dai akwai bambanci yanzu inda za mu sa kana anan wa'inga sai guda ya canza wanne zai canza na ƙarshe ko me za mu ce da shi rahiman ko inda za a tambaye mu mista da yana rahimun ya koma rahima sai mu ce saboda menene to sai mun kai haka da Allah a karanta min ija ban ji ba in mun karanta shi haka ya yi daidai ko bai ba don wanga mubtada ne wanga menene sai mun kace yadda yake haka muna yi musa mai inna to sai mun kace in an sa inna ita ma za ta yi nata aiki amma ita ba na ƙarshe ta kai ma aiki ba na harko ba ta taɓa na ƙarshe kenan in an tashi karanta ba a cewa inna allahu rahimun sai da ce menene inna allaha yanzu kun gani allahu ya tashi daga hu ya koma ha saboda inna kenan an ce kai rabi sai ka ce inna adatu nasbin ma'ana nasba ma'ana abace da take yi ma abu wasa bisa allaha ismu inna rahimun khabaru inna kinga da kana da inna aikin suri guda ne sai dai inna ta rike na harko kana ta rike na ƙarshe nan ba mun ce albaitu jididun ba inda za mu sa laisa ko ba haka ba ne ya za mu ce jadidan da mun ga jadidan mun san mista ya zama jadidan saboda menene laisa ko sai mu yi haka an gane dai rubutun ko to ka anna me za mu ce ka annal baita jadidun kaga laisa nan ta canza ko ka anna nan ta canza nan ta canza saboda ita laisa o waggata ko ita kuma ka anna o waggace kenan irin aikin da wagga gayi shi wagga gayi haka ma wagga aikin da take shi wagga gayi kenan yan uwan juna suna da aiki iri guda shine abin da yake son ya nuna mana wanga darasi nan in ka tashi lirabi ismu kana khabaru kana ko nan kuma ismu inna khabaru inna ismu laisa khabaru laisa ko nan ga ismu ka anna khabaru ka anna shine darasin kaga yana da alaka da wancin da mun kai yanzu bari mu koma karatun mu diba cikin littafi ku diba ku gani mala yace inna ko anna yanzu ku duba ku diba ƴan uwa masu girma inna ce mana inna allaha rahimun ya za a fassara shi kaga an sa lalle ko to inna yi haka nace أن الله رحيم da anna da inna ba aiki guda suke yi ba to a fassara min shi anna Allah rahimun inna Allah rahimun anna Allah rahimun to kuma in gyara muku da inna da anna duk abu guda ne fassarar su guda aikin su guda sai dai su laraba suna da wani abu in za a fara magana da lalle wasali ƙasa ake yi ma alhamza amma in sai da labari ya yi nisa ne ya buƙaci a ce lalle to wasali bisa ake yi ma alhamza za mu zo wannan kenan da ake cewa ihi akwai abin da ya sa da ake cewa a akwai abin da ya sa kun san ko me ya sa karatu zai samu sa abin da ya sa ko ba haka wani to ku to fito mi karatu ta eh sata amsa ita inna duk lokacin da za a fara magana ya zama siyasa lalle wasali ƙasa ake yi na ɗaya kenan duk sadda aka yi amfani da fi'ili madi ya buƙaci lalle za ta zo dole a yi mauta wasali ƙasa misali a karanta min ji ƙala aliyu ko ƙala fi'ili madi ko aliyu shine menene fa'ilun ko lalle ku karanta karatunku ma'ana lalle muhammadu ya ce ku karatunku ko kuma lalle karatu yana da amfani ƙala aliyu sai in ce innal ilma ko nafi'un to nan dole a yi mata wasali kasa inda an hwana da kala sai yanka amfani da ismul mausul mun sa asma'ul mausula allazi allazani allati allatani allazina duk inda an ka hode su sai an na tazo dole a milda wayan ayo kasa da shi muna da darasi musamman akan shi gaba in mun zo amma dai abin da ke son yi muna ishara da inna da anna wajen fassara da ma'ana duk ɗaya ne amma akwai inda ba a buƙatar a sa alhamza sama sai dai ƙasa akwai inda ake buƙatar a sa alhamza ƙasa ba sama ba an fahimci hausa in mun zo duka zai muna bayani Allah ya samu dace mala ya ce inna wa anna wa ka'anna da inna da anna da ka'anna da lakinna da laita da la'alla dukkan wa'annan ta da hulu alal mubtada wal khabar suna shiga cikin mubtada da khabar mubtada ne fatansibul mubtada amma su suna yi ma mubtada wasa libisa wa yusamma ismaha yan tashi da irabi sai a ce da shi isminta wa tarfa'ul khabara tana yi ma khabar mubtada ruha wa yusamma khabaruha sai a ce da shi khabarinta ga misalai nan mu dawo cikin al'amsira mala yace aljamalu saburun alharamu qadimun al-imtihanu qaribun az-zahratu nadiratun الكتاب أستاذ القمر مصباح الأثاث قديم الخسائر قليلة الفاكهة ناضجة القمر طالع, طالع الكتاب رخيص المريد نائم وإن مثالي غدا goma sha biyu kowane ga fassara shi da Hausa aljamalu saburun raƙumi mai haƙuri ne aljamalu shine raƙumi saburun yana da haƙuri aljamalu saburun ya raƙumi yana da haƙuri an gane wannan alharamu ƙarimun haram tsoho ne abin aka ce ma haram mu ba mu da su ne pyramid za ka ganin mutane misira suna da wani abu haka ake yin shi su haka suke in gawa in mutum ya mutu cikina ake sa shi musamman sarakansu shi ake ce ma haram an gane hausar to kai ka mu ba mu da shi pyramid din nan ba ai ba mu shi mu nan ba mu da shi inda muna da shi ya da bahaushe ya same suna ba al'adar muta ba ba mu shi amma dai mun san shi to shi yake ce ma da lalace alharam ku biyo ɗau da sunan shi da hausa su ma ko to kun san mutanen misir me yasa suke yin shi su kasan ba su rufe gawa akwai yankunan da ba a turbuɗa gawa kun san ko me yasa suna da sahara ba irin tamu ba in kun ka turbuɗa gawawwaki in iska ya taso duk ƙasas kamar yadda ruwa ga gudu haka za ta gudu ta bar gawawwakin ta tahayyata sai ta goma gehe ta tsaya yayin wani iska ta ta wani guri ko kuma ta dawo nan to me ya kamata su yi kamar yanzu munan sai mu je mu sai kamar kare haka mun ka sai kare sai mu rubuta sunan mu mu ɗaya da shi cikin mu duk wanda mutumin shi ya mutu sai ya zo nan ya sa to ya ake yi makaran ƙasa za a je ai gidan ƙaira mai ƙasa sai a yo gini har a yo sama sai a ruhi sai a bar ƙohar sama duk wanda mutumin shi ya mutu sai a zura a je ci a jingine shi a sa mai magani a jingine shi kenan kenan in kun an yi muku mutuwa ku za ku ta ku kai gawo wari akwai na taba da labarin wannan kana iya kwana biyu jikinka yana hidda wari na mutane to mutum gawa ƙasa komi maganin da an kasa yaya take balle wani ya yi shekara 100 wani shekara 200 wani shekara nawa suna nan sai dai ya zuma min ya tsaya yana na a zuma min nan duka jere ya lalace ya san dare ya bushe magani ake sawa ya bushe ya tsane ta sai akwai wari lalura ce ba su da yadda su shi samu muna da ni'ima da yawa amma ba maganinta wallahi na ne muke al-imtihanu qaribun jaraba ta yi kusa kun gane imtihan me ikhtibar exercise shine ikhtibar imtihan shine exam examen shine imtihan kenan jaraba ta yi kusa kamar in akwai aji masu karatun tsari na wannan lokaci sai a ce yau jaraba ta yi kusa da shine imtihan jarabawa mala ya ce al-zaharatu nadira hure yana kore abin da ce ma nadira yana shar yana da kyau na shar din shi alkitabu ustaz littahi ustazu ne ma'ana littahi kamar ustazu ne in ka iya karatu kana karanta littahi sai ka shi ta baka labari ka ta samun ilmomi alƙamaru misbahun warin wata hitila ne ma'ana kamar hitila yake warin wata kamar hitila ne sai al'asasu ƙadimun mun yi magana maka asas kayan da ake sa cikin ɗaki kayan ado na ɗaki su ne asas ƙadimun tsofaffi ne al'asasu ƙadimun kayan ɗaki tsofaffi ne alhasa'iru ƙalila asara kaɗan ne alhasa'ir jam'i ne na hasara ba wani shiga ce hasara balarabe ce hasara kun fahimci hamsa hasarori in ji ba wuce shi kuma larabe sai ce hasa'ir hasarori kalila kaɗan ne alfakiyatu na duja kayan marmari sun nuna yan ka ce she'un na dush abinda yake ya nuna ko mina na ko to ne in kana son ka ce ya to ne ya yi ce har na duja a ta'am nadija nadijun ko ce ta'amu nadish wani tafaddal ta'amu nadish kun gane ko ya akwai kaza ciki a kira mu ko tawaya ne ta nadish an gane wannan ko to sai na gaba alqamaru tali'un wata yana fitowa kun san kamar ƙwarewar wata shine kamar ƙwarewar wata inda kun san shi wata yana da sunaye da yawa in yana jinjiri ba a ce mai kamar hilal ake ce mai in yana tsaka haske ba a ce mai hilal sai a ce da shi badar badaru ba akwai badaru da hausa ba badaru wata mai haske shi ne badaru daga sha uku sha hudu sha biyar to kaskon duka sai a ce da shi kamar to Allah ya samu dace in ko lissahin kwanakin sai a ce da shi shahar a shahru to ana bayani ne akan kwanakin alkitabu rakhisun littafin yana da arha rakhis sauki sauki rakhis sauki almaridu na'imun mara lahiya yana bacci dukkansu yanci ile ile irabi kowannen su mubtada ne da khabar mubtada ko ba gaba ne to mu koma gaba sai ya ce innal jamala saburun lalle ra'umi na da hakuri kula da in zo in ce ma raƙumi yana da haƙuri fa da in ce ma lalle raƙumi yana da haƙuri wai ƙarfi kun gane ko kenan akwai hikimar sa inna idan kana son kai magana ba tare da ka ƙarfafa ma masu saurare ba sai ka cire inna amma in kana son su gane da gaske ne abin ba sai ka sa inna to wajen da irabi sai ka ce inna a datu ƙarfafawa da larabci ko me ake ce mata taukid to shi ne ake ce adatu taukid mana abinda ake karfafa zance da shi inna adatu taukid inna adatu taukid an gane wannan to mu ci gaba me gaba aljamala ismu menene ismu inna nan kuma aka ce mai mubtala sai ka ce da shi ismu inna aljamala ismu saburun khabaru khabaru inna shi ismu inna mansubun ne ko amma khabaru inna marfu'un ne shi ko ismu kana marfu'un ne khabaru kana mansubun ne a karanta min jimla ta gaba malam wani kana tare da mu kan mu raba gari da kai mu tai tare ku tsaya ku ji ku tsaya ku ji innal harama qadimun asalin shi alharamu qadimun ne mubtada da khabar mubtada amma da inna ta shiga sai ta canza ma haramu ruhu a ta mai da shi nasba saboda adatu nasbin ne yan ce ke lirabi sai kuma ce inna adatu taukidin alharama ismu inna qadimun khabaru inna me yasa an ka ce harama ba ce harama ba sai ka ce saboda zuwan inna ne da za a ce da inna ruwa za ta dawo yanzu ita dai inda kaga abin da ya sa canza inda ko to rike shi wata rana ina a ce a sa wani a ce ma yayi kaza da saboda kaza to mu kara gaba a ganin da misali na gaba eh tana iya shiga laisal jamalu saburan yayi suna aiki kawai in kasa ka san ga abin da za ka canza kuma ka san saboda mi ka canza dama haka ake son larabci na ce kaza ne saboda kaza kenan ka san abin da kake yi sai ka ce innal jamala saburun sai mutum cewa dan me kace jamala sai ka ce saboda zuwan inna shi kenan laysa li jamalu saburan sai mutum ce misa can kace jamala nan kace jamalu sai kace a nan nace jamalu ne saboda laisa amma nan na ce jamala ne saboda inna ya yi ko bai ba ta ku ji wannan alimtu na san cewa to ba ka ce inna sai dai ka ce anna dama wurin da ake cewa inna wuri uku ne wuri uku ne kowa da gani in harka kudi ta dauka an kuma ba kudi ba ce sai a aji kowa ga wani wasu nan kudi shi ka so kwanan ga wallaye ko shi ɗaya na gazan kudi to inda kuna so duka allah ya bamu allah rufa muna asiri allah kai bari a gane yadda muke to ku duba nan alimtu annal imtihana qaribun na sani lalle jarrabawa tayo kusa kaga da yake ba a fara da annaba sai an ka ce annaba a ce inna ba kenan akwai inda ake cewa anna akwai inda ake cewa inna inda za a fara da ita dole a yi mata wasu ne kasa amma yanzu da ba da ita aka fara ba kuma fi'ilin bai zamo kala ba to fata za ta ɗauka sai ka ce alimtu mun yi shi ba ko bumi ba na sani wa ya sani wane ne kai a cikin kalmar to to wallahi kuwa shi to tare da ni ko ba haka ba wancan da mun kai ko? ruwa ko? to yanzu in ma saura sun mance zan tuna muku kyauta amma in an ka wuce wannan kacce in tuna ma sai kai wani abu eh wanga ba ce hanci ba ne gyara hanya na to wala akwai ribi wannan alima a karanta min alima a fassara ya sani alima ƙara'a kataba jalasa shi ko kai to a larabci in labarin wani za ka sadakawa da haka ka ƙare to yanzu kana son ka ba da labarin kanka kai sunanka za ka sawa in ba ka sa suna sai ka samu wani kalma da zai zama madadinka maimakon ka ce na sani niwa ne da labarogon bayani ba ne sai an ka ce ka ɗauko kalma guda takata shi ne ta'un gata kun fahimci hausa wagga ta wa'ad da ita sai taka takai ba ta bace fa nan ga ta nan da ruhuwa ta'un da ruhuwa ita attaka kun ga wannan ta'un da ruhuwa in dai takata duk harafin da a kusanta ɗaure shi ake yi da ka ɗaura harafin da yake kusa da ka ɗaura harafin da yake kusanta ta magana ta dawo kanka in haka ne muna son magana ta dawo kanka na akwai harafin da za a ɗaure ko babu to a ɗauka a karanta na harko yanzu nan za a ɗaure ko ya an kai haka ya za mu karanta shi haka wa haka wa haka wa duka larabci haka yake saboda in ta ba taka ta ba wanga ba ka daure shi sai ka bar shi ba ka da inci da shi amma yanzu ni adda harakoki na kai adda harakokin gago sai ka daure to yanzu inda kai ce alimtu waye aiki ba kai ba to sai ka yi wa mutane bayani don me ka yi haka su ma mutane su sani shi ake ce ma da irabi annalis dalla-dalla to sai ka ce wanga alim fi'ili ne madi na ɗaure shi ne saboda ya haɗu da wannan kenan mabaniyu ala sukun littisarihi bi ta almutaharrika shi ma ƙara fi'ili ne madi ko ba haka ba ne mabaniyu ala menene littisali bi ta المتحركة شما مبني على سكون الاتصال بتاع المتحركة دوك العربي haka yake kenan inda duka hudu wannan da mutum ya je ya sa abin da kake yi kenan ya san ko dan menene yasa ka daure shi kenan ce kai lerabi ya za ka lerabi sai ka ce alim bakin nan da zaka tsaya saboda alim tu da Allah kalma nawa ne eh da da tafi ili ko da kai qara'atu kalma nawa ne inda tawun din na a matsayin kai take ko ba ga bane to ni in nina ga so in ce ka karanta ni zan sama a matsayin kai ka karanta qara'ata kaga wannan ta'un menene ita fita za ta dauka in taka ta kai mata haka in ta wani ta kai mata haka an fahimci hausa in ko ta mace ce ka ɗaure ta suna ta sai da ɗaure ya gani ko? wala haka sai ka gane kaban mata abubuwa da yawa kenan in kana son ka ce ka karanta mi za ka cewa waye karatu to in kana son ka ce na karanta mi za ka cewa gata wata limita za ka yi kawai to in kana son ka ce mamace ta karanta mi za ka ce ƙara'at ta karanta ƙara'at ta karanta to shi ne annan nan ga alimtu sai ka ce alim in hodi a hodi alim fi'il madin mabniyun ala sukuni littisalihi bita'il mutaharrika التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل wanda ya tsawo ko to ga gajere alimtu a wadin ji fi'il wa fa'il shikin fi'ilun wa fa'ilun alimtu fi'ilun wa fa'ilun inda alimu fi'ili ne ko ba fi'ili ba ne ta waye aiki ta ita ta yi aiki to ta ce fa'ili kenan ga fi'ili ga fa'ili wani ya yi sauƙi riƙewa alimtu a haɗi inji fi'ilun wa fa'ilun yana riƙwa ga ko bai riƙwa to a riƙe shi to mu matsa gaba anna adatu nasbin al-imtihana ismu anna qaribun khabaru anna shi kenan mu ƙara gaba ya surru ni annan zaharata nadira yanayin mun daɗi shine ya surruni daga surur farin ciki ya surruni ina jin daɗi yanayin mun daɗi daɗi me yasa abin yake ma daɗi annan zaharata nadira cewa wannan fure shar yake ɗanye shar ma'ana yana da abin nan yan ta kai da irabi ya surru filul mudari yana da ya ko bai da ya filul mudari anna adatu nasbin az-zaharata ismu anna nadiratun khabaru anna shikenan in ko kana so sai kai mai yawa sai ka ce ya surru filul mudari marfu'un بضمة الظاهرة على آخره والنون نون الوقاية تمنع الفعل عن الكسر والياء ضمير متكلم مبني على السكون في محل نسب مفعول به أن أداة نصب الامتحان الزهرة اسم أن نادرة خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع khabari fi ma hada rafa fa'il wanda shi ne cikakken li'irabin wannan jumla amma mu mai sauƙi na zamu yi ya suru filin mudari'u ya isa anna adatu taukidin ko ba mu yi ba al'imtihana ismu anna ko ba haka yake ba nadiratun khabaru anna khabaru anna ismu anna khabaru anna shikenan to mu karanta jumla ta gaba a sake in ja ka ce dai littahi ustazu ne ba ustazu na ba amma ka ce dai shi ustazu ne mista in kana gaban ustazu za ka karu da wasu abubuwa ko haka ma littahi in kana karanta shi za ka karu shi ne an kari bi kama sai a ce sai ka ce ka anna adatu taukit ko adatu tashbih kun gane tashbihi kamanceceniya alkitaba ismu ka anna ustaz khabaru ka anna shikenan ismu ka anna khabaru ka anna ismu ka anna khabaru ka anna ka anna al-qamara misbah ka ce dai wurin watan nan hitila ne suka ce ka anna adatu nasbin alkamara ismu ka anna misbahun khabaru ka anna jumla ta gaba ta sai an kalle ana tare da ni don na yaso in ga irin kowa ka ainihin cuwa-cuwa muna karatu kana can kana shekewa a sai dai ka zo gida yanzu nan mara yana sai mana misali ya ga gida sabo amma da ya shiga ciki kaya tsohi sai ya zo yana ba da labari ya ce wallahi gidan nan sabo na sai dai kayan da a ciki tsohi na kun fahimta hausa kenan albertu muftada jadidun khabar muftada لكن أداة نسب الأساس اسم لكن قديم خبر لكن dan da lakin na da lakin duk aikin su guda muna da lakin na muna da lakin ko duk aikin su guda albaitu mubtada'un marfu'un jaridun khabar mubtada an yi wannan ko ba ai ba lakin alatu nasbin الأساس اسم لكن قديم خبر لكن أكرم تامين قبا ban ji karatun wasu ba a wala a yin ba sa sai an yi guda-guda amma yanzu a karanta in jiya in ne ji tangaɗi ya yawa kowa shi hisa kai shi to a karanta ɗaya yawwa shabbatin na wuta ta kama haka ake hudu da larabci ta wuta ta tashi ta kama shabbatin na wuta ta kama lakin na khasa'ira qalil sai dai asara ya kadanta mana an da ya gobarar amma dai asara ya kadan an kai ai da sauki ko shabba kamawa aiki ne da ya wuce ko ba aiki ne da ya wuce ba fi'lu madi shi ake ce da shi kenan shabba fi'li madi mikama waye aiki wuta ita ce fa'ili sai a ce annaru fa'ilu marfu'un shabba fi'lu madin annaru fa'ilu marfu'un lakin alatu nasbin alkhasa'ira ismu lakin qalilatun khabaru lakin muna tare to a karanta min gaba laita adatu tamanni ina ma a ce kayan marmarin nan sun dina kafin ta hausa ina ma a ce kayan marmarin nan sun dina abinda ake akwai tamanni akwai taraji ya laita ni kun tutura ba a hausa rami kai cona da na zama turbaya la'allallaha yuhdith ba'da zalika amra ansara ina ma dai Allah ya sanya wani al'amari bayan wannan shi la'alla adatu taraji abin da ake cewa taraji fata shi ko tamanni guri me bambancin fata da guri da Hausa kun san aiki biyu na muka wannan muna koyon larabci memtan kuma muna koyon nahau ko ba haka bane saboda wani kalmomi kaɗan kaɗan taruwa suka ku bar ganin su yan kaɗan to eh da hausa eh kaga ne ta Allah sa mu dace kaga ne tamanni da taraji fata da guri abinda ake ce ma fata abinda ana sa ran ya samu abinda ake ce ma guri abinda ana fata ne amma ba zai samu ba to da larabci duk fatan da an ka sa mai laita bai samuwa ne amma duk fatan da an ka sa mai da Allah ana sa ran ya samu shi yasa nan ga yake cewa laital fakihata nadija ina ma a ce ta nuna yanzu kai ne ka zo ka ga kayan marmari bisu nan ce ina ma dai a ce nuna nina don wannan haɗi suna nuna haka za ka baro su kama kayari ya ce ya laita ne kun tutura ba kai cona ina ma dai in zama turba yana yiwa? ha ba ba shi yiwa an yi laitar laitar kamar da tsali'un ina ma a ce wata ya hito ana cikin eh ai ba mu kare ba yanzu a riƙe fassarar duk kowa za mu yi bar sauri ina za mu kowa laitar kitabar rakhisu ina ma ta hanga mai arha ne e mun kawo la'ala la'allar kitaba rakhisu ba mamaki tsammani na shi ba mamaki yana da sauki zai iya yana da zai iya bai da a tsammani la'allar marida na'imun ba mamaki mara lafiya yana kwana don mun tashi la'irabi sai mu ce laita adatu nasbin ko adatu tamanni dukkan a yahud alfakiya ta ismu laita na da jatun khabaru laita laita adatu tamanni ko adatu nasbin alkamar ismu laita ɗali'un khabaru laita la'alla aka ne ko adatu nasbin adatu nasbin alkitaba ismu la'alla rakhisun khabaru la'alla shi ma almari da isim la'alla na'imun khabar la'alla duk irin aikin da inda take yi su ma wa'annan su suke Allah samu dace ƙarhe nawa yanzu da nawa ah da nawa ke sallah da 25 ko to mu tsaya nan mu karanta wancan ko ko mu karanta al'amsila mu karanta albahas hmm? eh darasin ai maimaita shi ma ba guda za a yi ba yanzu muna shawara ne mu aje shi in mun zo mu sake maimaita shi ko mu taba wancan a taba wancan wanga abin da mun kai mun yi shinhida in mun zo darasi na gaba sai mu kara ku buɗe wancan cikin gauga mu taba hmm? ban ji ba eh na saba a wasu daban na wa'anda wa'anga daban na yanzu ke da iliminka ya karu kasan wancan kasan wanga in an je gaba kuma sai a kara banda wa'anga ma akwai wasu amma ana son ka rike wa'ancan cikin sauki ka rike wa'anga gaba sai a kara ma na'am ina na muke ku duba ku ga a cikin balaga mun karanta mun ka ce walaita وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام با wanda ya rabe tsakanin mai zane da malamin balaga illa anna hadha yatanawalu almasmu' sai dai wannan yana amfani da masu saurare shi malamin balaga yana amfani da masu sauraren shi ne min alkalami na daga zancen da zai yi wa zalika shi kuma wancan mai zane yushakilu bainal mar'a min al'anwan yana hadawa yana kamantawa tsakanin laununukan da ake kalla a gani wal ashkali da kuma kamanni haka ne ko? na'am mene ne gaba yawa amma fi gairi zalika fahuma sawa haka ne ko? amma in ba haka ba duk ɗaya ne amma fi gairi zalika fahuma sawa amma in ba haka ba duka ɗaya ne mun ga wajen ko kukula shi muna tare malam a haraka ta ilimi kowa da nashi taujihi yan zo ana magana ikhlas malami aqida na zai magana su kawai magana ka akwai ikhlasi ko babu ikhlasi in ba ai ikhlasi ba ba tai ba kun ban hausa su kuma malumman lugha malumman adam malumman balaga ba ruwansu da ikhlasi su da ma ba don su samu lada za su yi ba su dai za su burge eh in sun burge ta yi kun fahimci hausa to shi malamin balaga kamar mawaki ne mawaki shi dai in yi waka ta yi daɗi ko da sabo ba ruwan shi shi dai ta yi daɗi haka ma mai zane in ya zo ya yi zane ko da zane bai dace a shari'a ba shi dai in an ka gani an ka ce zanen ga yake bukatar shi tabiya to haka suke da malamin balaga da malamin zane su duk gudana kowa dai son yake birge mutane kawai mace ce inda ta yi kwalle an ka ce a kin yi kyawa a ta shige da bukata ta tabi ta ko da mi ta yi ta to ya zo wajen kallon kwalliyar wa ya kalla to she malamin shari'a shi hukunci sai ce a kaza haramun ne saboda kaza ne wannan daban shi kuma an gane wannan ko to mu ci gaba shi ne malam yake cewa farrasamu shi mai yin zane shi ne rassam desinatar farrasamu shi mai yin zane idan hamma bi rasmin suratin iya yunkuri zai wata sura fakkara fil alwanin almula'imati laha zai yi tunani game da launin da ya dace da ita aina kawo mana misali mutum ne ya zo zai ma zanen hankaka sai ya ɗauko ya ɗauko launi bule da launi ja zai yi hankaka dala ya yi ɗauka ya ɗauko launin da ya dace da ita bai ba to shi yasa da inda mutum zai yi zane sai ya dibi launin daga dacewa shine fakkara sai ya yi tunani fil alwanil mula'imati laha gala launin da ya dace da ita thumma fi ta'lif hadhihi alwan sannan yazo ya hada wa'annan laununuka zai hada kaza da kaza da kaza da kaza bihaythu ta yadda تختلف الابصار ذات رنك جايو تختلف اختلاف فيزكو تيد ذات رنك فيزكو غني an fahimci hausa idan mace ta yi kwalliya ta sa turare ta biyo gabanka ba ka san ko ta fi ganin ka sai da ka ce a uzu billahi zai ce ta nan ustazai ko ku ba ku gani haka sai shine ni abin da nake so in cire mana ikhtilabil absar abin da yake fisgo yanzu mutum shi shigo cikin mota sabuwa bugu sabo kana kalla sai ka ga ta ja ganinka ta shi ne misali na eh eh shi eh ya yi son shi amfani da launi shi mai zane ya yi son shi amfani da launin daga jan hankalin mutane mai shiga ido yanzu na baka labarin mai zane shi in zai zane ya yi sun shi amfani da launin da ke jin idon mutane kun gane ko? na'am eh mai gaba toho wata siril wajidan ko ta tayar da wajidan zukatan mutane ma'ana shi kallon mutane tunanin mutane da sha'awan mutane kun san sha'awa kala biyu ne akwai sha'awa ta mace akwai sha'awa ta birgewa kawai za ka ga wani hoto ya birge ka ya baka sha'awa shi ne wishidan an gane misali ko? eh to shi ne sai ta tayar da wannan sha'awan naka to kun je yadda mai zane yake walbaligu shi kuma malamin balaga idan arada an yi shi a ƙasidatan au maƙalatan au hudu ba to shi nan na yake idan yana son yi wata ƙasida kun gane ƙasida waka yana so ya rera ma wani waka au makala kun gane makala zance yanzu sai a zo a ce an tara mutane kai ne za ka yi musu bayani yanzu sai aka zo an ka tara 'yan bokon garin ga 'yan universitan garin ga za ka zo ka yi musu faransanci da Allah yanka yi musu faransa irin ta 'yan sai kana burge su sai ka ɗauko guromo guromo guromo ka haɗa ana kalayi ana shi to shi malamin balaga haka yake so ko a makaranta mu so da yawa sai dai mu gyara niyya daga baya amma in an haɗu ba a yi dan Allah za ka tsaya ka ga kun sai abin da yake sai koya mana wasu in ba ka son su raina ka ka yi musu abin da ya dace da su ƙa'ida kenan sannan wal huɗuba wajen huɗuba haka ma in ka zo za ka yi huɗuba ka ribi suwa ne za ka yi ma huɗuba ka yi musu larabcin da ya dace da su in ka zo za ka yi huɗuba gaban wasu ka yi wani larabci ta su tashi suna tsoki kenan dubawa ake yi nan tana ya kama wata rana ka zama mai yin huɗuba to da an ka ce za ka yi huɗuba masallaci kaza to ka tambayo suwa a can akwai suwa da suwa ne to na san maganin su an gane wannan ko to mu ci gaba mala yake cewa fakkara fi ajza'iha zai yi tunani wajen ajza na maga zan ɗauko wannan magana in ni ƙari in yi wannan in ni ƙari in yi wannan shine ajza na ɗai kenan thumma da'a ilaihi min al-alfaz sai ya nemo lafuzza zuwa gare shi ya aje gefe wal asalib da usulubai akhaffaha ala sam masu sauki wajen saurare kula mun yi baya mun yi baya akwai wata kalma ta dace a wani guri wani guri ba ta dace ba to in ka zo misali ba zawara ce kake son ka kasa maza za ka je taɗi kakka zo kai mutu ustazanci kakka ja mutu a da hadisi a da a aje su gehe ka zo tsantsar soyayya za ka yi mata ko ba ka wani tsantsar bayanai to misali kenan haka ma in ka zo za ka yi mutane bayanai ka ribi wani utulubi ya dace da su wani kalmomi ya dace da su me zai jawo hankalinsu ko wa'azi kake yin baka da wannan shi aka ce ma methodology ko me aka ce ma pedagogy ko shi aka ce ma pedagogy shi pedagogy nan ake koyon shi ha nan ake koyon shi zan yi magana da su wani na ya zan yi hammu kare muna tare amma ka zo kana karatu wasu na kwana kuma baka ita shi ta yi ta shi kenan ka zo mu tai ku zo mu tai kun ji abin da ya faɗa ko yake cewa wa khafiha ala sam'i masu sauki wajen ji wa aktharuha ittisalan bi mawdi'ihi kuma kalmomi su zama mafi yawancin su sun dace da maudu'in da kake magana kai ka zo kana magana sallah wanda ka tashi kwatamce sai ka zo kana bada kwatamce da aure da Allah duk maganganu na na kwarai amma wagga ta dace da maudu'inka ba ta dace ba ka zo kana wa'azi akan bid'a wai sai ka zo ka ɗauko zancen yan aljanna ka sa ciki magana ce mai kyau ko amma ta dace a nan ba su dace in an zo ana fita ka yan bid'a nan ko dariya ba a yi mun gane misali to da an kalla lalle wanga huska da mala sha ta dace da wa'in ga mutane to shine misali na da kawo an gane wannan ko kenan malam yake cewa wa aksarwa ittisalan bi mawdhihi su zama mafi yawanci kalmomi sun dace da maudu'in da kake magana thumma aqwaha atharan sannan waɗanda suka yi karhin tasiri fin nufusi a cikin zukata fi nufusi sami'ihi a zukatan masu sauraron shi wa arwa'iha jamalan da kuma waɗanda kyawun sai hituwa fili arwa ma'ana mafi ban ƙayi ma'ana masu kyau mai ban ƙayi wanda in kana magana ma mutu haddadi yake ji to haka ake misali ka zo hira aure ta kana inna alhamdulillah na madu ta je ta ustazu ta ustazu a babu wannan ka zo a hubbi kina lahiya a lahiya kalau a hubbi ni ina kalle ki hubbi sai in ji kamar zan mutu ke kin ganki kuwa ai da na ganki kaza kaza kaza Allah ni ina ranar ma da ban ganki na kasa bacci ashe haka kike da kike wata kwalliya ko tunke duka za sai kowa ya rikice shi yasa in mun haɗu sai in rikice ba ma sai inda nake ba kaza da Allah ce wallahi go kaga yanzu maudu'in shi ne ko ba ka bane ka zo gurin baba sai ka zo kana yi mata haka wallahi baba kin gani kaza kaza ai bai yi ba mana sai da ka zo baba ina kwanan ku kuna lahiya ya hankuri ya yanayi to Allah taimaka to babu za mu hita muna roƙon addu'a bai dace ba kenan komi da wurin shi kenan ta imala ya ce menene gaba to nan nan yanzu za mu ƙara mala yake ce fa anasirul balaga idan allabzu wal ma'ana kenan tushen balaga ma'ana mutum a ce baligi ne abu biyu ne allafzu wal ma'ana ya zama kana da lafazi mai daɗi kuma kowane lafazi yana da ma'ana mai kyau in kana magana da lafazi wanda mutane ke jin daɗin shi kuma yana ba da ma'ana sai a ce wane baligi ne wane yana da balaga kun kula da wannan wani ya fi ka ilimi amma ka fi shi iya magana to haka ake so wannan abin da ka sani kai amfani da shi a usulubin da ya dace ya zamanto kullum za ka amfani da lafuzza masu daɗi kuma masu ma'ana kina anasirul balaga yan ka ce ma ma anasirul balaga sai kina anasirul balaga al-lafzu wal ma'ana lafazi da ma'ana wala in ka shekara 50 dan shekara 20 ya kawo sai kun je gurin budurwa sai ka kada shi dan da ka zo zaka sa ba sai ka zo gurin hira da zaka tsara zancen ka ba ba a tun da gida wani zance mata a bari in tsara ta da kaza da kaza da kaza maganganun suna na da ka zo zubo su kawai zaka yi kuma sai ga zaurin taɗi sai gana wallahi sai ni wallahi sai da ni zama na sai in ce kaza ni sai da nita ishi manta gaba ɗaya yanzu in ka koyi wannan balaga yanzu matan ka ce ka san kawo mata lahi ka san baka da gaskiya to in ka zo ba hada za ka yi